أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا عشرين دبيو قبط رمضان هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara wato ta 1444 wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu kenan miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara wato ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu tauba a jiya mun wato tashi mun tsaya ne daga aya ta 50 wato ta 66 afwan zuwa ta 67 a cikin suratul tauba a shafi na 197 a yau da yarda Allah subhanahu wataala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون نعم kafin mu bahara bayani karkashin wannan aya a jiya cikin ayoyin da muka kawo na munafikai akwai kuskure wajen karanta wata aya wajen innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu sai mun ce wa bayyanu to wa bayyanu nan babu shi wa bayyanu na cikin suratul baqara wajen innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu a cikin suratul nisa'i kuma innal munafiqina fi ddarki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi babu wa bayyanu ko ba kana bari to alqur'ani shine a karshen gangaram duk wani gangaram da a duniya qur'ani da a gaban shi don Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz ya buwaye kowa kai ka dan ka ce ba za ka kuskure cikin alqur'ani ba ina fata an fahimce ni an gane ko to sai mu fahimci wannan to idan muka diba Allah ce almunafiquna wal munafiqat ibnu ashur yace wannan aya wato yadhharu an takuna hadhihi al aya ihtirasan an gane ko kamar abin da yake bayyana gare shi na munasabar wannan aya tana matsayin ihtiras in an ce ihtiras ko ihtiraz shine magana wadda wani zai iya samun wata yar kafa asalin alharsu shine tsaro ko alhirzu shi ma abinda an ka tsare shi yasa malaman fiqh suka cewa in an aje abinda aka dauka cikin hirzinsa ai hirzi wai ma'ana inda abinda aka tsare shi a cikin shi haraza shay'a da harasa shay'a da hafiza shay'a da dabata shay'a duk da suna daukan ma'ana daya shine an tsare abu an kiyaye shi to sai yace to ihtirasan an an gane ko an yadhunna almunafiquna anna al'afwa al-mafrud li ta'ifatin minhum huwa aflun yanalu fariqan minhum baqina ala nifaqihim abin da yasa Allah kawo wannan aya saboda da anka ce inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin shi ibnu ashir yake cewa to abin da yasa anka kawo wannan aya dan kada waɗansu munafikai waɗanda anka ce za a yafe musu su sa tsammani in an ce an yafe musu ba a azabtar da su ba wannan zai tunkuɗe hukuncin munafinci a kansu kenan kasancewa ba a kashe su ba ko ba a yi musu wata azaba ba matuƙar ba su yi imani da Allah ba suna nan matsayinsu na munafikai yafewar ba ta shafi cewa ba sun shiga cikin addinin musulunci ya ce to shi a fahimta shi ina fata an fahimci ni kenan dan Allah ya nuna musu cewa munafincin yana nan ko da ba a kama su da wata azaba ba ina fata an fahimta an gane ko in kuma ka ga dama suka ce a'a nan isti'nafun ne ibtida'i ma'ana wata magana ce Allah ya fara ibtida'i don ya kawo wani sabon bayani ba sai ko mu fahimta ba shine cewa Allah yana son ya nuna mu da cewa su munafikai alaƙar su tsakankanin su alaƙa ce wadda suke yi ta wato jibintan lamarin juna da haka kenan muminai irin yadda munafikai suke jibintan kawunan su ko ba haka nan bane yadda kafirai waɗanda ma ba munafikai ba tunda su munafikai kafirai ne wato a ɓoye kafirai ma waɗanda suke bayyane su ma suna jibintan lamarin juna duk da ke zamu zo aya ta gaban Allah ya nuna mana wajen wal mu'minuna wal mu'minat mu yi bayanin yadda wato al'amarin yake haƙiƙaninsa to kenan in ga yadda suke kun ji alaƙar munafukai wa junansu to tun da Allah ya tsoratar da ku da su ko ba haka nan bane Allah ya yi ta nuna muna hatsarin mu'amala da munafukai a cikin Ali Imran da sauran surori da ma wannan surar Allah ya yi ta faɗin matsalolin da suke ɗauke da su wa yahlifuna billahi innahum laminkum وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون دك الله يتقطع لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين wani sai sa tsammanin to yayi a alaka tsakankanin su ya take tunda Allah ya faɗi suna cutar da muminai to sai Allah ya fito da wannan alaka karara bayan ya ce su ba cikin ku suke ba to su ya suke wa junan su almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ba sai ku fahimta ba mun fahimci wannan ko kenan su a tsakankanin su wato alaka ta jibintar lamarin juna ce ma'ana suna taimaka ma juna wajen aikata wato mummuna aiki Allah kai mu tsari to wannan shi ne abinda shi ibnu ashur ya kawo cewa ihtirasi ne ko kuma ni cikin fahimta ta nace ana iya ɗaukar shi matsayin isti'nafun ne ibtida'i shine wani hali ne ake son a nuna muna na alaka tsakankanin munafikai bayan an faɗi alaka ku da su ba sa kauna ku kuma suna muku sharri to ita ko alaka su tsakankanin su ga yadda take ban sani ko mun fahimta ba to sai mu dawo cikin jalalaini wato tunda muna fassara ɗaiɗaikun kalmomi yake cewa da Allah subhanahu wata'ala ya ce almunafiquna an gane ko wal munafiqatu kenan da munafikai maza da munafikai mata ba'dhum min ba'd sashin su daga sashe ne ai mutashabihuna fi dini sun yi kamanceceniya cikin addini duk da yake munafikai ai suna da alloli daban-daban ko a madina mushrikai ba hali guda suke ba ko ba haka nan bane amma shirka kowanne zaka iske wani yana da nashi Allah daban wani ya ce Allah shi kaza wani ya ce Allah shi kaza ko ba haka ba to duk da haka ai tun da addinin su shirka ne al-kufru millatun wahida shi yasa kafiran duniya kaf suna haduwa ne don su yaki mi don su yaki musulunci domin shi kadai ne gaskiya duk sauran kishiyar mi kishiyar gaskiya ne da yahudancin da kiristancin duk da yake akwai sabani tsakankanin su zamu zo mu yi bayani insha Allah a wata aya wadda za ta zo in Allah ya nuna muna amma dai a matsayin abu guda suke an gane ko to shi da ce mutashabihuna fi dini in ji mai jalalaini wato sun yi kamanceceniya da juna a cikin addini ka abu shay'il wahid kamar dai ka ce yadda sassan abu guda suke Allah bai ce almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya'u ba'd sai ce ba'dhum min ba'd irin yadda jikinka ai farcenka cikin jikinka ne ko haƙoranka ko ba ka nan bane to irin yadda jikinka bai rabuwa a zahiri haka munafikai suke dan falewa kenan munafiki namiji da munafiki namiji sun shiga cikin juna kamar dai jiki ɗaya ne an fahimce ni sannan da munafika mace da munafika mace sun shiga cikin juna nan antar laidojins kenan kuma bayan haka da munafikai maza da munafikai mata sun haɗu kuma suna aiki tare kenan jinsin rijal ya ta'amal ma'a jinsin rijal wa jinsun nisa ya ta'amal ma'a jinsun nisa sun mahadainin jinsai na aidan ya ta'amalu na ma'a ina fatan kun fahimta munafiki bai iya rayuwa sai tare da munafiki shi yasa laraba suna da wani masar suke cewa at-tuyuru ala ashkaliha taqa in ka ga tsuntsu ya sabka yana fira to ya tsinkai yan uwan shi sai sabka tare da su shi yasa munafiki bai iya munafiki wato bai iya yin mu'amala in ba da munafiki ba ko ba haka nan bane azzalumi bai iya yin mu'amala in ba tare da wa ba in ba tare da azzalumi ba ba sani ko mun fahimta ba an gane ko to almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd kinan kamar abu guda ne shi yasa miyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai sifanta mu'minne sai ce mi masalul mu'minina fi tawaddihim وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تضاعى له سائر الجسد بالسهر والحمى معنى يدمو من نسكي كما مثلا الأمة لا كما جكي لا idan gaba ɗaya na ciyo wani lokacin suka iska hannu ne yake ciyo ko ba haka bane wanda suke ce ma dan kakarai ko ko dan ba gaira ba sabab ko ba haka ba amma sai kaga jikin mutum gaba ɗaya yayi zafi kunnan mutum ne ke ciyo duk jikin sa yayi zafi idon sa ne ke ciyo duk jikin sa sai yayi zafi ana samu wannan ko ba a samu an gane ko to haka al'umma musulmi take to su wato kenan idan duk abin da ya taba sashi ya taba sashin al'umma da mun fahimci wannan da mu da mun sha wahala ba yanzu amma yanzu duk abin da yake babu wahala da kafiran yammacin duniya da kafiran gabacin duniya suna amfani ne da sashen musulmi su ruguza kasashen su suna amfani da sashen yan afirka su ruguza kasashen su suna amfani da sashen larabawa su yi amfani da su don su ruguza kasashen su amma su wa junansu ba su ruguza kasashen su ba sani ko mun fahimta ba Allah ya kyauta to wannan shi ne ba'dhum min ba'd shi yasa in kaga akwai wani sha'irin da yake ana kiransa filosof Abul Ala al-Ma'arri makahu ne yana da littafi Risalatul Ghufran da sauransu adibi ne wato wasu sun ce ya musulunta dan farkon rayuwarsa an ce bai yarda da kiyama ba an gane ko to wasu sun ce daga baya ya musulunta ya dawo akan addini to mu dai ba ruwan mu ko ba karan bane muna fata a ce ya musulunta ko ba karan bane tunda ba mu fata wani a ce ya shiga wutar jahannama to abul ala'il ma'arri sun ce kafiri ne wasu ce akan wannan falsafa ya mutu bai dawo akan gaskiya ba wasu ka ce ya dawo don farko ya ce babu ba. me yake cewa wato hattimuna al'ayyamu hatta ka annana zujajun la yu'adu lana subka wato hattimuna al'ayyam kwanaki za su dandatse jikinmu ma'ana za su yi raga-raga da shi hatta ka annana zujajun ka ce mun koma kamar karau ko mu ce madubi ko gilas in ya fado zai yi zai tarwatsi zai yi haduwa bai yi wace to kamar haka ne la yu'adu lana subuka subukan da shinun ne kera abu wato kamar kudi an buga su ana kiran su asub an gane ko almasbukat shine ba za a sake iya hada mu ba wannan ayyana nuna cewa min kafiri ne ko ba kadan bane to suka ce wata rana yayi waɗansu baituttuka waɗanda ya warware waɗannan yace za'amal munajjim wa tabibu kilahuma la tuhsharu al arwah qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasirin wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma yace za'amal munajjim al munajjim shine wato mutumin da ke kallon taurari katon kaddara mai kallon taurari yace shi na gane inda an ka saba gaba shi ce za a aihi kaza za a samu kuɗi za a kaza shine al munajjim daga annajmu ne an gane ko za'amal munajjim mai dibin tauraru sa a cikin taurari ya riya in ji malaman zauri za'ama kenan ya faɗa ya yi iddi'ai wattabibu da likita likitoci waɗanda ba su yi imani da kiyama ba suna ganin in jiki ya lalace shi kenan la tuhsharul arwahu sun ce ba za a tayar da rayuka ba abul ala al ma'ari yace qultu ilaykum an ce gani nan zuwa gare ku lalatattun banza in sahha qawlukuma falastu bi khasirin in magana ku ta tabbata cewa ba za a sake tayar da rayuka ba ban yi hasara ba tun da ni na yi imani da kiyama in ba a tashi shi kenan wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma in ko magana ta tabbata za a tayar da mutane to kun ko kuka yi hasara kaga yayi ya nuna cewa yana da kiyama ko in tabbas waɗannan baitutuka sun sun inganta zuwa gare shi to sai waɗansu malamai suka ce in su har yanzu ba su yarda ba ko da waɗanga baitutuka sun tabbata na abul ala'il ma'arina suka ce kai akwai matsala don cewa in sahha qawlukuma in magana ku ta inganta kinan ba da shakka ko ba haka nan bane waɗansu suka ce a'a shina nan matsayin inda sun tabbata na shi yana da imani saboda mi saboda nan akan at-taslimul jadali ne ya saka musu ba don yarda da maganar su ba irin wannan kuma akwai cikin Qur'ani wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kace wa inna mu musulmi aw iyyakum ko ku la ala hudan akwai wanda ake wanda yake akan shari'a aw fi dhalalin mubin akwai wanda yake akan bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shakka yana akan bata yana shakka yana shakka cewa yana akan gaskiya ai yana da tabbacin akan gaskiya ke akan bata suke ko ko ba haka nan bane wa in tuti'uhu tahtadu inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikeen qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen ina fata an fahimta to da haka sai suka ce dai tabbas akwai imani shi inda ya faɗi wannan amma a zahiri ba san abin da a cikin zuciyarsa ba to abil ala'il ma'arri yana da wata kasida da yake yi wanda yake yabon kansa kuma yana faɗa waɗansu abubuwa to nan da an ka ce ba'dhum min ba'd shi na son ya nuna ma mutane cewa shi saboda tsananin bai damu da wani a duniya ba kun san kowa yana da tashi mazhaba ko wani wanda ya damu da mutane shi yake damuwa da irin matsalar mutane in ta shafe su haka ne wani kuma ba ruwan shi to abul ala'il ma'arri dan ya nuna cewa wai shi ba ruwa ne da musibar da ta shafe wani kai duk iya tunanin ka wanda zaka yi kafin in faɗi abin da ya ce kun san dai akwai da cewa can ga miya in ji barawon gishiri can ga kaza can ga kaza kuma haka bane ina ruwa na ba ruwa na ba abin da ya sha min kai kuma ana faɗin wannan ba to ana ganin cewa har yanzu ba a samu wanda ya faɗi irin wannan salo ba irin abul ala'il ma'arri kun san abin da ya ce ya ce falau ba na azudi ma ta asafa mankibi adud shi ne damtse ko ya ce to da za a sa takobi a kace mishi nan adud ya ce to mata asafa mankibi mankib shi ne nan kafada ya ce ba za ta yin kuka ba da za a sa takobi a dace sashen jikin shi nan ko to hatta da nan da adda iyaka da shi ya ce ba za ta yi kuka ba ta asafa ai shi ne bakin ciki ya ce to falastu ubali man ta hulul gawa'il don haka algawa'il ga'ila duk wanda musiba ta afka ma a duniya ni ba ruwa na da shi don ko jiki na sashen shi bai damu da sashen ba balle sashen yan adam to ku sai ku yi bincike ku ni ko akwai wanda sashen da irin wannan to dan haka dai ba'dhum min ba'd mu ko mu cikin jalalaini ya amuruna bil munkari suna umurni da abu wanda yake mummuna al kufru wal ma'asi kafirci da sabon Allah kaga su abin da suke umurni da shi kuma sai an ka kawo shi fi'ili mudari'i an nuna abu ne wanda suke aikatawa yau da gobe an gane ko wayan hauna anil ma'rufi suna hani daga abu mai kyau al imanu wa ta'a suna hana ayi imani suna hana ayi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga shine ake kira mazhabu ta'kis at ta'kis mazhaba ce ta contradiction ta renverser la réalité an gane ko shine ga abinda a daidai sai a dauke shi sai a jiyo shi a ce ba daidai bane to kafirai shaidan da ya zo sai ya kawata musu duk abin da Allah ce mai kyau ne sai nuna musu ba mai kyau bane duk abin da Allah ce mai kyau ne sai ya ce musu bai da kyau haka ne duniya take tafiya shi yasa mu abin da muke gani abin tinkaho ne abin alfahari ne abu ne na gari su kuma suka ba mai kyau bane ina fata an fice ni to nan da yace ya amuruna dan a nuna maka dan ya ce almunafiquna bai ce alladina nafaqu ba domin almunafiquna suna ne ya dullu aljumla ismiya tadullu ala thubut waɗanda sun ka tabbata akan munafunci an gane ko asalin kalima ta annifaqu daga nafiqa ne sun ka ce ko wannan alyarbu ana iya cewa kurege shine wato wani wata dabba ce ta daji dai wadda rami biyu gare ta tana shiga cikin qasi'a sai ta hita cikin nafiqa in an koro shi sai ga shiga cikin qasi'a kamar daga ƙasa ne na san dai abin da yake baki bakin ƙwarya kuma ko ƙwarya tana yake shiga rami biyu gare shi kana nan kana jiran shi sai shi fita cikin nafiqa haka munafikai suke sai su zo da fuska ta imani kaga cikin qasi'a a kenan sai su fita can cikin munafici wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al-anamil min al-khayr wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un daga nan aka samu wannan kalma ta munafici da ayoyi daban-daban wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lam bima wato kanu yaktumuna a cikin suratul ma'ida almuhimmu dai nan sai ka gane waɗanda an munafikan ɗabi'ar su ba waɗanda sun kai munafici ba don ya ce mutum ya munafici tana yaya tuba amma da an ka ce almunafiquna ma'ana ya zan ɗabi'a ce tasu wal munafiqatu da munafikai mata an gane ko sai an kace to da an kace ba'dhu min ba'dhi an kace ya amuruna bil munkari fi'li mudari'i yau da gobe jibi da gata aikin su kenan su umurci mutane da shirka su kawata wa mutane shirka wa yanhauna 'anil ma'rufi su hana mutane daga abu nagari ta'kisu kenan su hana imani su kange mutane daga imani sannan kuma su kange mutane daga yi ma Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su rinka jefa shubuha eske wannan abu da an ka faɗa gaskiya ne eh suna ta ganin akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi yasa duk abin da za ka ga munafukai suna faɗa bai wuce cikin waɗanda abu ko dai in Allah ya umarce ka da abu su yi kokari su hana ka shi an gane ko kuma su nuna maka cewa sakon Allah abu ne mai kyau ɗabi'a su kenan Allah kai bude tsari wa yaqbiduna aydiyahum sannan suna tankware hannuwansu qabada wato anil infaqi daga ciyarwa fi ta'ata cikin da'a to kuma ai an ce an ce suna tankware hannuwansu to kuma Allah ya ce suna bada kuɗi ko ba garan bane wa min al-a'rab man yattakhid man man yattakhid ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir to ciyar wadda suka yi ba ta don Allah ba ce duk inda ba za a gane ba su ciyar ba to shi kidan ba sai sun bayar ba dan ba su yi imani da Allah zai ba su sakamako ba amma suna bayarwa ne ba cikin suna su ba kaga wadanda duk sifofi ne na munafikai wadanda wannan munafikai ne na asali kuma yau musulmi sun dauke irin wannan ga musulmi kana ganin shi amma duk inda ya za aikin alkhairi sai zama na'il lil khairi ka gani duk inda ji da wani zai alkhairi sai ce kakkai kuma shi bai yi sifa ce ta munafikai ina fata an fahimci ni mutanen da wato ba su da abin nan shi yasa su munafikai suna ciyar da duke su ne don mi don ganin mutane walladina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ko ri'a an-nas akra'ata abu ja'far an gane ko sannan kuma suna yin hani wa yanhauna 'anil ma'ruf wato ya'muruna bil munkar suna umurni da mummuna yau abin da mutane suka yi kenan duk kaga ana cewa wai cikin gida yanzu mutumin da ke cewa in rikici ya taso ko cikin ƙasa an gane ko ko a duniya ma gaba ɗaya yanzu mai cewa jama'a a tahe a hankali a hankali ko ko in musulmi na a ce don Allah jama'a ko ba haka nan bane a yi don Allah abi a hankali har a gane yadda matsalar take ko ba haka nan bane da mai cewa a yi a hankali a hankali ko cikin al'ummomin musulmi ko cikin al'ummomin kafirai sai a ce wannan wawa ne in uba na nan shi ɗaya na aka jiran shi mutu da yawa duk suna nan suna jiran uwayensu su mutu kowa shi da kofa gidan shi dan babu wanda zai rada wani shi washe hankuri shi to in ya zama to al'umma babu wanda zai hankuri babu wanda zai cewa a saurara to ina kuma zancen al'umma ke sa duniya take tarki cewa turawan suna ta kashe manya-manyan masana nasu waɗanda adda hangen nesa masu sawa in sun fito suka yi magana cikin al'umma ana saurari can kasashen arnab ma suna da sarakai suna da jagorori ana ta kashe su saboda ana nuna cewa waɗannan jagororin za su hana duniya ta ci gaba shi ko ci gaban da aka so ya zama to duniya ba ta da mai faɗa a shi cikin addini kuma yanzu addinin musulunci da kasashen musulmai jagorori a ce ka a saurari kowa to in ya zama to babu wanda za a saurari ni za a yi sai a kamra ai mutuwar kasko shi kaɗai na ma duniya saurara in ya zama to babu mai cewa don Allah abin da take wancan tsoro gare ko kuma mallamin daga cewa jama'a abi al'amuran a hankali fa taimakon da Allah ce zai yi zai yi ya ce kai wancan sun dame mutane ha ba matsorata na kawai munafinci ne suke ba musulmin kwarai bane hayya alal jihad a sai a dauki makamai a sai yi jihadi hakan kana za a yi jihadi ka ta inda kafiri ya baka makamai ka zo ka kashe musulmi shine ka yi jihadi ka ta inda kafiri majalisar ɗinkin duniya ta baka dola kana kana kashi kana sayan abinci da makamai kana cewa kana yin jihadi wani irin jihadi ne kake yi eh kana amsa makamai ga kafirai kana kashe kana kashe musulmi Allah kai mana tsari to wannan shine ake kira at-ta'kis in mun ka dauke shi wanga at-ta'kis din da kun ka gani ba kun ji Allah ce ya aburuna bil munkari ba wa yanhauna 'anil ma'rufi to anan sai ka samu mas'ala ta hi dubu duk zulubin da ka gani a duniya to munafiqai da shaytan da kafirai ya amuruna bil munkari duk abin da yake mai da kyau yanzu shine turawa suke son mu mai aikata ko ba ka nan bane sai waɗanda can suna dan sauran addini su ko hankalin su amma dai abin da suke so bi shi ne ajiyar da al'amura wa yanhauna anil ma'rufi suna hadi da abun da bai kyau ga mu muna ta cewa ayi sallah jama'a abi Allah ayi imani da Allah ana ta cewa mu ne ke hana duniya zaman lahiya mai wai wai su wa cikin addinin su fa cikin kristanci fa cewa an kai an ka fara mamari ga hannunka ga miƙinka na dama sai ka bada na hagu a baka ɗuwa kakkace komi ba ba ka ce ba mu ko cikin addinin musulunci Allah ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa amma sai an kai ta'kis shi wanda an ka ce ma a ƙara mai mari kuma ya an ka ya bada wani gauri a ƙara mai mari sai makamin nukiliya shi ko wanda an ka ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa sai ta yi kwana har da allura bai iya ba ha ba jama'a to Allah ya kyauta dan haka dai ku diba ku gani yadda dabi'o'i suke shedan yana kawata ba mutane kuma haka ne wato kullu ake samun kishiya Allah ce to nasallaha yace to taraku ta'atahu sun bar yi ma Allah da'a an gane ko shine nasallaha sun manta da Allah ko sun bar yi ma Allah da'a domin idan kai yi nisa da wa'azi kai yi nisa da yi ma Allah da'a sai ka manta ma da akwai Allah shi yasa kafirai sai su ma babu Allah kwata kwata ga sunan yan communist an gane ko da almulhidun mazahib ga sunan daban-daban da ke cewa babu Allah da wanda suke cewa ana iya cewa to dai akwai Allah amma dai tunda ba a san yadda yake ba a dai bar shi can zaman shi dai shi ta harkokin shi muna ba harkoki wasu kuma su ce fetetra akwai Allah wasu kuma su ce a akwai Allah mace na wai akwai duye kuma akwai ds Allah mace ko mushrikan makka sun faɗi wannan Allahu sun ka ce lata afara aitumul lata wal uzza ba sabon iskanci bane akwai shi tunda ina fatan kuna fahimta ta Allah ya kyauta to in ka ce nasullaha ma'ana sun bar Allah sun bar da'a Allah ko kuma sun yi nisa da da'a Allah sun kamanta da Allah subhanahu wataala fa nasiyahum sai Allah subhanahu wataala ya manta da su tarakahum sai Allah ya bar su min lutfihi daga wato tausayinsa an gane ko ba a cewa Allah ya yi mantuwa Allah subhanahu wataala baya mantuwa nan nasiya sai ka dauke ta bi ma'ana taraka ga Allah inda a danganta fi'ili ka koma cikin aqida sai ka bambanta shi da danganta fi'ili zuwa ga wani Allah in ka danganta fi'ili zuwa ga dan adam ma'anar shi daban in ka danganta shi zuwa ga kare ma'anar shi daban da sifa da aiki da zati yadda zatin Allah ya bambanta da halittunsa haka zatin wato haka aikin Allah da sifofin Allah sun ka bambanta da ni da halittu ba sani ko mun fahimta ba shikenan ka huta cikin aqida dan yana da cikin abubuwan da ake samun matsala yanzu na an ce nasullaha sun manta da Allah fa nasiyahum kana ce Allah ya manta da su da Allah bai mantuwa la yadhillu rabbi wala yansa sai dai ka ce Allah ya bar su don Allah bai mantuwa ba yadda za a yi ilimin Allah ya samu matsala ko tasgaro mun fahimci wannan da kyau to danganta fi'ili zuwa ga Allah ko sifa ko aiki yadda zatin Allah ya bambanta da mu har halittu yadda zatin su ya bambanta sifar su ta bambanta to balantana Allah subhanahu wataala a in an ka ce kai mishi ka nuhi kan abu kaga ra'asu ko yana nuhin kai to ra'asul insani ya bada ma'ana ko bai bada ba to ra'asul kalbi ya bada ma'ana ɗaya ne saboda zatin kare ya mutu da ni dan mutum in nace bakal insanu dan arab yayi yayi kuka ko baka rabani to bari in ce in yi larabci irin ga na yau da gobe bakal kalbi kare yayi kuka ko tunda da Hausa baka ake cewa amma da larabci sun ce na bahal kalbu ko sai ka koma cikin wannan yake nuna cewa sai ka gane bambanci tsakanin wanda ya san yare da wanda bai san yare ba kukan musa daban a larabci ko mu ce mage kukan kare daban kukan wato kura daban amma musu a ce kura ta yi kuka duk da yake wani lokaci ana cewa gumza da abin da ya kama da haka an gane ko mun fahimci wannan to kaga kukan kare da kukan mi da kukan mutum ai ba ɗaya bane kuma duk halittu ne to shi sa yanka danganta an ka ce Allah ya yi abu kaka ce a Allah bai yi wannan abu tun da ya bada labari yana yi amma kaifiya ka bar mishi sanin zati tun da shi san zatin sa zatin Allah ya bambanta da mu sifofin Allah sun bambanta da namu sunayen Allah sun bambanta da namu ayyukan Allah sun bambanta da namu nasullah fa nasiyahum sun manta da Allah sai Allah ya bar su an gane ko innal munafiqina lalle tabbas munafiqai humul fasiquna sune fasikai to asalin magana ana iya cewa innal munafiqina alfasiqun munafiqai fasikai ne to amma sai anka ce humul anka kawo damirul hasr shi ko anka kawo hum in ji malaman balaga yana nuna an sha makanci ba sai kuma fahimta ba an sha makanci kuma sun sha makanci wa alhasr ma'ana su kadai ne fasikai to kuma alhali ku ba munafiqai an fasikai ba ko ba ka nan bane nan fasikancin da ake nufi innal munafiqina humul fasiqun humul kafiruna su ne kafirai na fata an fice ni domin ana nufin sun fita daga cikin musulunci domin an kawo su ne kishiyan mi kishiyan masu imani duk mutumin da a kishiyan mai imani sai zama sai zan kafiri afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ko ba haka nan bane sai Allah ce amma alladhina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun to alhali kuma nafakai ba su kaɗai ne fasikai ba a'a na ana nufin irin fasikanci irin nasu fasikanci wani lokacin yana nufin mutumin da ya fita daga cikin musulunci kafiri na zahiri afa man kana mu'minan kaman kana fasika wani lokaci fasiki yana nufin kafiri amma na ɓoye shine munafiki innal munafiqina humul fasiqun wani lokacin fasiki yana nufin mutumin da ke aikata kaba'ira wa shan giya zina bai hita daga cikin musulunci ba amma yana da matsayin fasiki domin shi fasikancin asalin alfisku shine alkhuruju an ta'atillah fita daga da'a Allah saba ma Allah to wani lokacin wani sako zai fitar da kai daga cikin musulunci wani kuma fitar da kai daga cikin musulunci to irin wannan ne dalibai su gane ba da ƴan mu'tazila da suke zuwa suna wuta da haira sai ce Allah ya ce duk wanda ya sako ai ai fasiki ai duk wutar jahannama da shi gashi na Allah ya ce innal munafiqina humul fasiquna kaza kaza afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa saboda su ba sa hankalta ma na su shi su yi addirasa ashamila kawai sai su ɗauki wani bangare sai su bar wani bangare wannan kuma yana daga cikin abin da ke kama ɗalibai ilimi matsala a cikin matsaloli na ilimi Allah ya kyauta in kana son ka fahimci matsala ko ma ma ayoyin da suka magana kanta ko ma ma hadisai ka tattaro ko ma ma ka'idodin ilimi ko ma ma littattafan da aka yi kan wannan babi babi sai ka hada da maganganun malamai sannan ka fahimci matsala amma kawai ka zo ka ɗauki aya guda ko hadisi guda ka ce za ka fahimci matsala haka ne ake yi magabata sai su to littahi aljami'u li ahkami kaza aljami'u li ahkami kaza aljami'u li kaza saboda ana so a nuna maka mas'alar tana bukata ayoyi da hadisai don a fahimce ta amma kai sai ka dauki aya guda ka kafa hujja da ita karshen ta ma larabcin ɗaya ne ka fahimta baka ma fahimci asbabun nuzul ba baka san kaza baka san kaza ba kawai ka zo ka ce kai karatu ya kamata mutum ya tsaya ba laifi bane kai musulunci aiki kuma kowa yana da irin neman musulunci aiki amma a tsaya a iya kuma ka tsaya bakin inda ilimin ka ya tsaya in kuma kai kuskure kuma kai da kai kuskure me matsala wani ne bayan kuskure Allah subhanahu wataala ne bayan kuskure ko amma kai da adam ka kadan cewa kai kuskure mun ko duk mutane yanzu duk sun dauki riga Allah sun samu kansu sai ka ja ce a ni ban gajiya ba ka gajiya Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad kace ba ka gajiya Allah kake ha wani yayi kuskure ta shi baya yin kuskure ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adam khata duk dan adam sai yayi kuskure kai kace ba ka yin kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ko ba ka ran bane ni ba na mantuwa ba ka mantuwa Allah ne baya mantuwa kadiya kake kana yin mantuwa to amma saboda wani lokacin munafukai sun kewaye masu dan abin duniya na wani mulki ko kuɗi sai su nuna ba su suma da su da Allah ɗaya ne sai su ba su kofin Allah a ba mu ce a ci mutuncin mutane ba amma a faɗa musu cikin ladabi da biyayya wani wannan sifa ta Allah ce wai dace ka ɗauke ta ba in ya ce a to shi ya ɗauke wannan sifa ta Allah sai mu ce to ƙarya ka kai ka yi kaɗan ko ba kaɗan ba ne tun da baka mutunta nasi ba to mi adda saura kuma ai wanda bai mutunta nasi ba ai bai dace a sai an ɓata lokaci a kan shi ba Allah ya kyauta innal munafiqina humul fasiqun sai Allah ce wa'adallahu al munafiqin
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ابن عاشور يتشي وعد الله المنافقين والمنافقات وقت جملة وعد ذاك إيه أوكتا أمسعين جملة استئناف بياني استئناف أنفار مغانا بياني دون بياني وني أبوان دي قباتا دا ما نتعلم فدن ونن ناشئ ون دي سبو أسلي عن قوله da inda Allah ce innal munafiqina humul fasiqun an gane ko su munafiqai su ne fasikai da an ce fasiki ko ya aikata mummuna aiki ko ba haka nan bane wanda ya aikata mummuna aiki menene makomarsa to gashi nan wa'ada Allahu al munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam ina fata an fice ni sai zaman to bayani ne kan wannan ko kuma ibnu ashur yace a'a wa imma mubayyinatul li jumlati fanasiyahum a ba an ce Allah ya manta su ba ko ba karan bane ko ko Allah ya bar su tunda mun ce Allah baya mantuwa to wani irin bari ne Allah ya musu Allah ya bar su barin da za su tabbata a cikin wutar jahannama kina Allah ya bar su ba zai shiryar da su ba wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adhabun muqim kaga ko wannan duk wanda addu'a ga sifofi ya nuna mi Allah ya bar shi ko ba karan bane to waɗansu kuma kenan sun kawo irin wannan shi yasa shi wato abin da ya kamata mu fahimta ilimi na munasaba sai ka iske aya waɗansu za su kawo munasaba ɗaya biyu uku hudu in dukkansu za a iya haɗa su sai a yi sai a ɗauke su idan ba za a iya ɗauka su ba sai a yi sai a ɗauki sashe a bar sashe shi yasa ilimin munasaba ilimi ne mai faɗi kwarai da gaske amma abin da yasa nake amfani da wannan littafi dan iya binciken da ni ban san wani littafi wanda ya kula da munasaba ta alqur'ani ba kuma ya samu dacewa irin wannan littafin shesa nake yawan kafa hujja da abin da yake faɗa don ba shi kaɗai ne wannan wannan ba amma ya fi samun dacewa daga cikin malaman da suka yi wannan an gane ko shi a ilimin balaga ta alqur'ani da kuma ilimi na munasabata bainal ayat a wannan tafsiri na at-tahrir wa tanwir Allah ya bashi dacewa amma akwai imamu al-biqai yayi nuzamud durar fi wato tanasubil ayati was suwar to mu dawo ma wato tafsiri na jalalini shi ma mu dauki kalmomi ɗaya bayan ɗaya yace wa adallahu almunafiqina Allah yayi alkawali ga munafikai maza wal munafiqati da da da munafikai wato mata kenan an gane ko munafikai maza da munafikai mata wal kuffara da kuma kafirai al kuffar to shi munafiqina jam'u mudhakkar salim المنافقات جمع لنا منافقة سيأتي منافقات جمع مؤنث السالم لسلامة بناء مفرده تو الكفار da kafirai shi ko nan sai zama to jam'i ne jam'u taksir li'annahu lam yaslam bina'u mufradihi kafirun sai an ce kuffar to shi jam'i na muzakkar salim munafiki ne maza kawai shafa munafiqat mata kawai ya shafa amma da an ka munafiki da ba ka munafiqat ba to munafiqat ma sun shiga ciki shi ko al-kuffara jam'u taksir na yana iya shafar maza na iya shafar mata to dukkan waɗannan da munafikai maza da munafikai mata Allah ya musu alƙawari nara jahannama shine maf'ulun bihi na biyu domin shi wa'ada yana buƙatar mi yana buƙatar maf'uli guda biyu na alƙawali sai an samu wanda an kai ma alƙawali sai an samu abinda aka yi alƙawali aka yi alƙawali da shi ko ba ka bane nayi maka alƙawalin zan baka littafi kaga kai kai ne maf'ulun na farko littafi shine maf'ulun bi na biyu to Allah yayi alƙawali waye ma alƙawali maf'ulul awwal almunafiqina ko ba haka nan bane maf'ulun bihi an gane ko mansubun wa alamatu nasbihi aliya li'annahu jam'u mudhakkar salim wal munafiqati bai ce wal munafiqata ba saboda mi saboda jam'u muannathus salim yunsabu wa yujarru bil kasri ko ba haka nan bane ibnu malik yace wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a da ka ce wal munafiqata dan jami'a na kusa yake shi da dare ce an ga an ga tafka banda to wal kuffara al kuffara sai zaman to shi ma atafi na akan maf'ulun bihi mansubi ne sai fataha ta bayyana gare shi dan haka shi al munafiqina alaman nasba shi ya unce ba waccan nunun ba to waɗanda Allah ya musu alƙawari da kafirai da munafikai maza da munafikai mata da kafirai shi al kuffar nan ya shafi maza ya shafi mata domin jam'u taksir ne nara jahannama shine maf'ulun bihi na biyu wata mi wace wuta ce jahannama ko ba ka da bane a to na akwai abin tambaya wutar ita ce jahannama kuma jahannama kuma ita ce wuta to kuma an ce na da jahannama idafan mi da ayi zuwa minita ina fata an fahimce ni eh wuta jahannama ba wuta bace to kuma ya bukata ana iya cewa wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati jahannama ko ba shi ga nan ba ko ko a ce wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nara amma sai aka ce nara jahannama wuta ita ce jahannama jahannama ita ce wuta ba sani ko mun fahimta ba to irin waɗannan malamai dole sai an yi maka taujihi ya zamu yi da wannan dan kakka ce kamar ma'ana ba ta da ma'ana kenan wata kalma an kawo ta cikin qur'ani babu bukatar sai an faɗi wannan ba sani ko mun fahimta ba a'a nan da an kace nara jahannam sai waɗansu malamai suka ce na al-idafa lil bayan saboda akwai wuta daban-daban ko ba ka nan bane to wutar da Allah ya musu alƙawari ba irin wanda ka sani bace wagga ta jahannama ce ake nufi ina fatan kun fahimta domin akwai wuta a nan duniya ko babu eh ko nan duniya akwai wuta kala kala akwai wuta ta dafa abinci akwai wuta ta abin nan eh ta gas akwai ta makamai makaman nukiliya da sauran abin da ya kamata haka to sai aka ce na raja hannu waɗansu malamai kuma suka ce a'a nan sai ka yi ta'wili wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara annara al musamma bi jahannama wutar da an kai musu alƙawali ita ce wadda ake kira jahannama yake nan ka huta ina fata funci ne ko kuma an hankalta ma naru sunan wuta ne jahannama kuma sunan wato gaba ɗaya ɗin wutar gaba ɗaya domin ita jahannama gaba ɗaya ita ce ta shafi dukkan nau'i nau'i na wuta sai ka san yadda da kai ka bambanta su kakkai taho kullum wajen fassara kai pat ka wuce radda wani ce ce kai ni wagga kalma ma me amfani a kawo ta sai kai shuru Allah ya kyauta to Allah ya musu alƙawarin wutar jahannama khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta Allah kai mu tsari hiya hasbuhum Allah ce ta ishe su jaza'an ta zaman to sakamako wa iqaban da kuma ukuba domin da an kai jahannama an kai karshen azaba ko ba haka nan bane domin azabar da ba ta da iyaka an karshen azaba ko thumma la yamutu fiha wala yahya in ka ga irin yadda Allah sifanta azabar da za a musu a cikin jahannama ai shikenan an kai karshen wata azaba don babu wanda zai yi azaba irin ta Allah fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad na fata an fahimta to dan haka dai hiya hasbuhum wata jahannama ta ishe su tabbas kuma ta ishe su tunda Allah ne ya bada labari to nan waɗansu malaman lugha sun ka ce wa'ada cikin alkhairi wa'ada cikin sharri ko ba ka dan bane to gashi kuma nan ana magana munafikai ne da kafirai kuma wutar jahannama akai sai anka ce wa'ada kuma ba a ce wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama waɗansu malaman lugha suka tafi cewa kenan kalima ta wa'ada ana amfani da ita cikin wajen alkhairi ana amfani da ita wajen mi wajen sharri amma an yi amfani da ita wajen alkhairi amma in an yi amfani da ita da sharri to sai an yi kaidinta domin in nace alwa'adu mutlaqan alkhairi amma in nace wa'adahu bi sharri to nan sharri ake nufi waɗansu malamai suka ce in kalima ta wa'ada asalinta ta alkhairi ce in ka ganta cikin sharri isti'ara ne aka yi ma'ana an aro ta ne don a yi amfani da ita a wurin da wato isti'ara shine aron kalima an kai ba wurin da ya kamata a zata bane ka karanta babi na isti'ara a cikin balaga zaka ga wannan bayani mun fahimci wannan ko dan saboda dan lokacin idan kwace to ai an ce wa'ada shine cikin sharri wa'ada yuwa'idu sai a ce wa'idan amma da sai an ka zo an ka ce wa'ada Allahu almunafiqina sai suka ce a'a asalinta ana amfani da cikin sharri ko alkhairi ba sani ko mun fahimta ba wadda suka ce kuma isti'ara ce to hiya hasbuhum wutar jahannama ta ishe su wala anahumullah Allah ya la'ance su ko ba ka nan bari Allah ya la'ance su ai ab'adahum ar-rahmatih Allah ya nisantar da su daga rahamarsa Allah kai mu da tsari da haka munafinci yana sawa Allah nisan ta da kai daga rama shi ce la'ana ba kalma ce wanda ya kamata a rinka amfani da ita ba kuma al- akwai al-la'nul 'am akwai al-la'nul khas lokacin da muna tafsiri a cikin suratul ma'ida wajen fa bima naqadihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya mun tattauna akan wannan maudu'i mutanen da Allah ya la'ance su ayoyi na alqur'ani su shedan duk an shiga cikin la'anahu Allah an gane ko wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa da yahudawa ulaika alladhina la'anahum Allah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira da sauransu sannan muka kawo hadisai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi waɗanda za a la'anta su ko ba kana bane mataki mataki na la'ana sannan kuma la'anan nan akwai am wanda yayi kaza Allah ya la'ance shi kaga baka cewa ne ba sai in mutun ya aikata an tabbatar da gangan yayi kaga shi kenan sai la'anta ta tabbata a gare shi ko ba kana bane don haka dai mai so ya koma cikin tafsiri na cikin suratul ma'ida wajen karkashin wannan aya mun yi bayanin kan la'ana da abin da take nufi Allah ce to walahum azabun muqim suna da azaba azaba muqimun wadda take da'imun mai jalali ne ce da'imun wadda addawwaman ma muqim dawwaman ma asalin wannan qafun wa asalin wannan ya'un wawun ce aqama sai a ce mi ya tsayar da sallah asalin shi aqawama ne domin qama yaqumu to sai an ka ƙara alhamza don an kama ya tsayu ko ba ka nan bane asalin shi kawama to an tsayar da shi yanzu ina ce zahaba ya tafi azhaba ya yi ya tafiyar da shi to kama ya tsayu asalin shi kawama ne ya kumu ya kumu to in tsayar da shi da sai a ce aqamahu ai asalin shi aqwamahu ne to walahum azabun muqimun asalin muqimun daga wato aqama ne yuqimu ismul fa'il wato muqwim ismul ismul maf'ul muqwam to manakon a ce muqi muqwim walahum adhabun muqwimun kaga yayi nauyi larabci yare ne mai karkata zuwa ga mi zuwa ga at-takhfif sai an ka ce walahum adhabun muqim inda kuma wanda za a tsayar ne sai a ce muqam da'imun azaba wadda ta tabbata tana gare su wadda ba ta yankewa Allah kai mu tsari da azaba ta duniya Allah kai mu tsari da azaba wato ta lahira kun ji dai azabar su tana nan muqimun ne kuma dauki ayoyi daban-daban Allah ya faɗi wato cewa zai azabtar da munafikai kuma ayoyi daban-daban Allah subhanahu wataala ya faɗi irin azabar da za a yi musu bal ma su tasu kun ji Allah subhanahu wataala ya faɗa tun karkashi karkashin wutar jahannama za a kai su إن المنافقين في الدرك الأسفل كو في الدرك الأسفل أو تقراء من النار ولن تجد لهم نصيرا كما كان بني تون دغ سنة تare da mu'mini suna ganin za a ci nasara daga nan za a juyar da su kuma kana bani يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتمتم, أنفس فتمتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير وبئس المصير البصير أو تكراء أنا رمى الله كالذين من قبلكم
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون نعم ابن عاشور يتي قيل هذا الخطاب التفات عن ضمائر الغيبة الراجعة إلى المنافقين إلى خطابهم لقصد التفريع والتهديد بالموعظة kenan waɗansu malamai sun tafi cewa da an ka ce kallabi na min qablikum kanu ashadda minkum quwwa wato iltifatun ne an dama irin ghaiba an juyar da magana ne da ana magana da munafikai kamar ba sa nan ko ba haka nan bane bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi irin abin da za a yi musu an ce wato wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha an kaddara musu dawwama shine malaman gauri zaka suna cewa an kaddara musu to nan suna nufin halun muqaddara domin lokacin da Allah ya musu alkawali ba lokacin da suke mutu jahannama ba kuma karan bane kenan za a kaddara in sun mutu busu tuba ba za su shiga cikin ta to sai an ka ce wala anahumullah wala hum adabun muqim sai an ka ce kalladina min qablikum kamar waɗanda suka gabace ku kaga ya kamata a ce kalladina min qablihim tunda an ce wala anahumullah to shi ne ce iltifati an kai daga damiri na gaiba arraja'atu ila almunafiqin ila khitabihim an gane ko sai an ka koma zuwa ga zamiri na khitab wanda baya na ana magana da shi ko sai an ka juyo ana magana da shi dan Allah baya jin tsoron kowa Allah yana iya gaya ma kowa magana ko ba haka nan bane yace to li qasd at-tafriya dan saboda a farra magana ma'ana ana wata magana ayi reshi daga alfar'u ne ana son ayi magana rassa ayi tafsilin ta ayi detail a bada bayani wa tahdidi sannan kuma Allah yi musu narko ya tsoratar da su bil mau'izati ta hanyar musu wa'adi wa tadhkiri anil ghururi bima hum fihi min ni'matil imhan sannan Allah ya tunatar da su daga rudi rudin da yake tare da su bima hum fihi na daga abin da suke cikin sa min ni'matil imhan da ni'ima ta jinkiri da Allah ya yi musu an gane ko bi anna wato bi anna akhira zalika wato habtu habtul a'mal fi dunya wal akhirah Allah ya yi musu jinkiri sai suna ganin ai babu wata matsala da gaskiya ne su ba addinin kamar da gaskiya ne ana mawanza Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ai da ya gane su munafikai ne ya za a yi ce ana mishi wahayi kuma su bai gane su ba ina fata an fahimce ni to haka kafirai suke yanzu kafirai gashi nan sun yi suna ganin suna da technology suna da manya-manyan kamfuna suna ta kashin mutane ba abin da za a yi ko ba ka nan bane sai suna ganin kamar ni ana cewa akwai Allah akwai Allah to me yasa Allah subhanahu wataala bai taimaka mana ba ina fata kun fahimta haka munafikai suna ganin suna ta cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna su cutar da masu imani kuma har yanzu Allah bai kama su ba a'a to wannan abin da suke karshen shi habtul a'mali fid dunya wal akhirah Allah zai bata aikin su na duniya da na lahira ko ba haka ba wa an yuhaqqiqa alaihim al khusran kuma Allah zai tabbatar musu da asara a duniya da lahira in suna dare su gani musuluncin nan da ba sa son ya ci gaba sai su gan shi ya ci gaba bayan duk sun yi bandar da suka yi sun kari sannan kuma lahira su tashi kuma su cikin wutar jahannama duk aikin da sun ka gabata sanin ibada kuma Allah subhanahu wataala ya watsar da shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura to kaji abinda ibnu ashur ya kawo wato na bayani karkashin wannan aya to amma idan muka koma zuwa ga ɗaiɗaikun waɗannan kalmomi da shi mai jalali da yake kawowa ya ce to kallabina min qablikum antum ayyuhal munafiqun ya ku munafiqai kallabina min qablikum kuna tamkar waɗanda suka gabace ku kallabina min qablikum waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa ita wannan kafin ina fata an fince ne tana matsayin hali na rafa'a ma'ana domma ce ya kamata a kawo wani suna ne mai domma sai aka kawo kafu a wannan wuri ma'ana innahum kalladina kenan su suna kalladina kamar waɗanda an gane ko sai aka shafe wato abin nan innahum din tunda alladina inna sunanta yana da fatha inna allaha ghafurun to kafu ita a matsayin gafurun kenan ina fata an funce ni waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a kalladina ita wannan kafun tana matsayin mahallu nasbin an gane ko wato tana wurin da ya kamata a yi mata nasba ma'ana wa'adakum Allah ya muku alkawali wa'adal ladina min qablikum irin alkawalin da an gane ko kenan wa'adakum kama wa'adal ladina min qablikum Allah ya muku alkawali kamar da musu alkawali sai da manto fi mahallin nasbi ina fata an fahimta ban sani ko mun fahimta ba sannan kuma wato wannan shi ne abin da wadansu malamai suka kawo duk da yake wadansu malamai sun ce kal ladina min qablikum yana da alaka da yastahzi'una an gane ko kul wato qul abinna inna allaha mukhrijun ma tahdharuna ko ba haka nan bane wai wai in sa'altum la yaqulu inma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una kal ladina min qablikum haka wannan sun kace amma malamai suka ce wannan yayi nisa ko ba haka nan bane kuna yin izgili kamar yadda waɗanda suke gabanin ku suka yi izgili amma waɗansu malamai suka ce a'a wannan tana da nisa to waɗannan da sun ka gabace su sai Allah ce kanu ashadda minkum quwwa sun kasance sun fi ku ƙarfi ko ba haka nan bane adawa ina fatan burce ni sun fi waɗannan mutanen ƙarfi su munafikan ko ba ba kadan bane su ganin su gaba da ake cewa akwai Allah ya kamata Allah shi hito wal iyad billah ai gaba da gaba eh ni Allah ya ce a cikin suratul fusilat fa amma adu fastakbaru fil ardi bighairi haqq sun kace ni wa qalu man ashaddu minna quwwa man kana ta kuwa kace mana wai akwai Allah wai man ashaddu duk a duniyar nan wai fi mu ƙarfi na fata mun ce to kaga ai ƙarfi ya kai ƙarfi kwanakin da in kun diba cikin intanet kuna ganin an kawo an gano wuraren da adawa suka rayu a gidajen su turawa yau daga cewa qur'ani ta tsunne ke ba wa yanzu an je daidai inda an kace sun rayu din kan ba'ade guda sai ku iske mota guda ce ke dauko shi kashin kashin su fa kashin kawai ina fata an fahimce ni to shi yasa suka ce man ashaddu minna quwwa kaji Allah ce irama zatul imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad su adama ake nufi kabila su lam yukhlaq mithluha fil bilad saboda tsananin jin karfin su shi yasa shi suke suke abin nan to almuhimmu dai kaji dai Allah ce kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada sannan kuma sun fi ku yawan dukiya kuma sun fi ku yawan mi ƴaƴa dama da dukiya suke takama da ƴaƴan suke takama suna cewa ai musu azaba ko wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin fastamta'u yace tamatta'u sai sun ka ji daɗi bi khalaqihim yace nasibihim min ad-dunya rabon su na duniya an gane ko domin khalaq na mi shine rabo ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون to fastamta'tum sai kun ka ji daɗi ayyuhal munafiquna ku munafiqai bi khalaqikum da naku rabo na duniya dan da ku rabo na jin daɗi sai kun ka ji daɗi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kama stamta'a alladhina min qablikum kama yadda yadda waɗanda suka gabace ku suka ji daɗi bi khalaqihim da nasu rabo kama stamta alladina kaga kama stamta alladina shi ma wato sai ka mishi irabi irin yadda wato kai kai ma wancan domin da Allah ya ce kanu ashadda minhum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada Allah ya tashbihi ne ya fassara yadda waɗancan sun ka kasance sai ya tashbihin halin waɗannan da halin su ko ya shabbaha aikin su da aikin su ina fata an fahimci ni ko ya shabbaha irin yadda suka yi aiki ba mai kyau ba suka ga mummunan sakamako kuma in kun ka ci gaba da wannan za ku ga mummunan sakamako ban sani ko mun fahimta ba fa'altum kama fa'ala alladhina min qablikum in kaga ma kana ido kashi matsayin wato abin nan kenan fa'altum kama fa'ala alladhina min qablikum an gane ko kenan sai ta zama to kafin nasbi ce kenan kun aikata kamar irin yadda wato sun ka aikata ina fata an fahimce ni waɗansu kuma suka ce a'a wato abin nan kama wato kama stamta alladina min qablikum bi khalaqihim sun kace kama stamta alladina min qablikum bi khalaqihim aslin shi fastamta'tum bi khalaqikum istimta'an kama stamta alladina min qablikum bi khalaqihim kina an shafe istimta'a jin dadi irin yadan da waɗanda suka gabace ku suka ji dadi wato da nasu matsayi nasu rabo da kuke ci karewa zai yi duniyar za ta kare a koma gaban Allah subhanahu wataala ko ba ka nan bane wa khuttum mai jalal mai ce kun kutsa fil batil a cikin ƙarya wa ta'an da suka fin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba kana bane kallazi khadu kamar yadda sun ka kutsa ai ka khawdihim kenan kamar irin kutsa wanda kafirai sun kai asalin khada ya khudu shine me ya kutsa وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره كما كان بني da haka dai su ma kafirai suka ce ni wa kunna na khudu ma al khaidin suna kutsawa to wa khuttum kalladhi khadu sai kuka kutsa kamar irin yadda suka kutsa to kaga can an ce alladhina kafirai masu yawa kuma sai an ka ce kalladhi khadu mamako a ce kalladhina to yanzu ya zamu yi da wannan kaga alarabci wani sai zai ce kai to ni wanga abu ai ban gane mishi ba ko ba haka dan bane to malamai sai suka yi bayani akan wannan maganganu da aka kawo sun kai magana guda biyar waɗansu daga cikin malamai suka ce asalin shi wa khuttum kallazina khadu sai an ka shafe wato nuno ina fata an fahimta sai aka shafe wato nuna maroko a ce wa khuttum kalladina sai aka ce wa khuttum kallabi waɗansu daga ciki suka ce a'a allabi ai na ɗaukar jama'a mai yawa domin in an ce allabi yana ɗaukar mutum ɗaya in an ce allabi kuma yana ɗaukar mutane da yawa ko ba haka muna مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم كان يتي وتركه في ظلمات لا يبصر با an gane ko waɗansu daga cikin malamai sun ce allazi aslin shi wato sifa ne na mufrad an gane ko amma wannan mufrad yana ɗauka ma'ana ta jam'i ai khuttum khawdan ka khawdil fawji allazi khadu domin alfawju yana nufin mi jama'a mai yawa kenan ka khawdil fawji allazi khadu sannan magana ta uku ɗin sun ka ce a'a shi alladhi sifa ce ta masdar wanda an shafe shi wa khuttum khawdan kal khawdi alladhi khaduhu kun kutsa irin kutsa wanda suka kutsa a cikin ta sai magana ta hudu a karkashin wannan wasu sun ka ce alladhi tana matsayin masdar masdariya duk da yake ba dukkan wato masu magana da yaren larabci suka da wannan ba kenan wa khuttum wato wato kalladhi khadu wa khuttum khawdan ka khawdihim kun ka kutsa irin kutsa wanda suka yi ka ji maganganun da malamai suka kawo karkashin wannan to ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wadannan an bata ayyukan su a duniya da lahira wa yake bata ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul khasirun wadannan su ne suka yi hasara an kawo hum don Allah su kadai suka yi hasara alhali kuma su kadai suka yi hasara ba nan kasur ne ko hasar idafi dan a nuna maka irin hasarar su babu wanda ya irin wannan hasara ɗan uwa musulmi lokaci ya yi muna halinsa kuma wannan aya akwai ɗan sauran bayanai da ya kamata mu gabatar sai mu yi haƙuri sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za mu zo mu abin nan ko akwai ɗan sauran karanta mun aya guda mu samu abin nan a karanta mu samu ladan wannan alam ya atihim harafin nan goma goma ai lada mai yawa ce ko alam ya atihim naba'ul ladina min قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh